إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أنواع مسلمي قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر دورمو مركز أهل السنة والجماعة wanda ke unguwar karkada a birnin da magara a jamhuriyar Nijar kenan yau muna juma'a sha shidda ga wata na jumadal akhira hijira shekara bakwai wanda ya dace da biyar ga wata na uku shekara shidda. yan wa kamar da muka alkawali na karatunmu ko tafsirin da muke a wannan wuri insha Allah za mu ɗauko kista daga cikin kisoshin annabawan Allah wanda suka yi gwagwarmayya ko yi gwagwarmayya mai wahalar gaske da watar wannan kisa za ta zamanto mana darasi domin sha Allah idan muka diba wannan ko muka ji wannan kisa muka shurara da kyau da lura tabbas sura ce ko kisa ce wadda take kumshe da darasi na ɓangaren da'awa bangaren mai da'awar bangaren mabiya da duk wata gwagwarmayya da aka kan da'awa za mu ga cikin wannan kisa ta annabi musa alaihissalam saboda shi ne cikin annabawan allah wanda ya iya kai wannan gwagwarmayya wanda ya gamu da mahi kafirci a saman ƙasa fir'aun wanda har manzan allah sallallahu alaihi wasallam iya ba da misali da abu jahal ya ce fir'auna hadhihi umma shi fir'auna yadda abugan bacha ga yadda abugan mutane da shi shi iyaka ne all ne iyaka ne fir'auna kan kafirci kenan insha Allah wannan kisa dama mun yi ta a cikin rediyo ta bangaren rediyo insha Allah yadda muka yi insha Allah zamu dauko kisar wannan bawan Allah annabin Allah Musa alaihi salam tun daga farkon aihuwar shi zuwa yadda dai aka rayu har ta kai ga Allah da fir'auna da yar gwagwamaya da ya yi da ƙaru da kuma banu isra'il ɗanwa na musa alaihissalam shi ne wanda za mu ga annabin da allah ya yi ambato a cikin alkurani sama da annabin da aka sabkan ma da alkurani tumanin salama inda sunan shi zo gangariya duka wuri hudu ne amma na musa alaihissalam he da sunan shi ɗaya bayan ɗaya he da ya zo a wuri 136 cikin alƙulani 136 sunan musa ya zo a cikin ƙulani don musan cewa ƙulani ko addini musulunci addini ne na adalci babu ƙabilanci ko danna wani kaza kaga banda ra'ayi ne ya ce za a kawo sunan wani annabin Allah ba annabin wani al'umma ba sama da mai alƙur'ani wanda aka kama da alƙur'ani ma ba ra'ayi bane sunan Musa 136 sunan Isa 25 sunan Ibrahim 60 wajen tara mana wanzu Allah jibin da yake da abin ba ra'ayi bane ba a kenan wannan muhimmancin wannan wannan annabi Allah Musa sallallahu alaihi wasallam za mu doko dan idan muka Musa alaihi salam yayi gogurmayya da wasu gogurmayya bangare biyar hudu kuzo biyar da farko shi ne annabin Allah wanda ya gwagwarmaya da mai kafurci a saman ƙasa fir'aun ga mulki ga kafurci ba talakan kawuri wani ba ga kafurci kuma ga mulki bayan adawa haka shi ya gwagwarmaya da mai girma mai haɗarin waziri a duniya haman ba wani wazir kai haman haman ya yi gwagwarmaya da mu ce mai wanda ya yi wanda duni ma'aikata giyar dukiya ta ta ɗauka shi ne ƙarun shi goma da ƙarun shi wanda ya je wajen dukiya ya je abu ga misali da shi ƙarun da dukiya da kafircin haka shi ne gwagwarmaya da al'umma wadda take mai tsaurin al'umma a sama ƙasa wannan za mu ga mai aka cewa wannan abin shi ne musa yawon gwagwarmaya mai ƙajin gaske daga insha Allah za mu ji haka a cikin darasi mai zuwa insha Allah ta yin wa ganin wannan kisa ta annan musa alaihissalam za mu fara da kisa mai aka sura mai suna suratul kasas sura ta aka suna surar kisoshi wanda ka a cikin gani bakin surar gaba daya kisa da ta yi ɗauka kuma kisa ce ta musa da fir'aun haka ka kisa karun saboda kisa ce yanwa mai girman gaske mai wa'azi a cikinta wanda allah subhanahu wa ta'ala iya ba mu labar cikin sotu hud na kullum na kusa alaikum na an ba'i rusul man su fi fu'adak Allah ce duka muna baka labari na annabawan Allah me dalili ce man su fi fu'adak dan a baka nutsuwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da cikas a cikin da'awa cikin abokan zama sauransu sai ake karanta mai labarin annabawa dan ya dauki darasi shi ya dauki darasi yanda ake yanda annabawa magabata suka yi gugurmayya da makiya Allah da kafirai su al'ummar shi su ma su ɗauki izina su ɗauki darasi game da abin da ya wakana ga sauran al'ummomi da yadda Allah ya yi da wa'incan da masu bin gaskiya cin nasara gare su da da kariya ga masu kin addinin Allah yadda dai abin ya kasance su ɗauki darasi ga abin da ya wakana ya ce Allah ya ba da wannan labarin na annabobi gare shi ma nusabbata bi fa'adak ya ce waje aka fi hadihin alhaq kuma a wannan sura aka zo ma da labari na gaskiya duk sama labarin gaskiya ne nan meye aka an cikin hudu ne dumi labarin da sauta hudu ta kamshi gwagwarmayya ta nuhu alaihi salam da jama'a shi da al'ummar shi kusan da nuhu salam aka ambato gwagwarmayya annabi hud da al'ummar shi salih da al'ummar shi shu'aib da al'ummar shi lut da al'ummar shi ibrahim da al'ummar shi dai haka aka yi wannan kisa wannan wannan sura shi Allah yake cewa Allah yake cewa mun baka wannan labari na wannan annabawa don ka samu nutsuwa kenan mu'inwa mu ji wani labarin za ka kama kawa kan wajen gwagwarmaya da ƙarya ka samu tabbatuwa da rashin tsarewa da tsayawa kan ƙawarwanka dama haka ƙarya da gaskiya suka gada na gwagwarmaya amma ƙarshen lamari gaskiya da ke da rinjaye Allah zai kankanta da ƙarya duk tsawon zamani kenan yawa mutum nutsuwa abin ba ganin aka fara ba an sha kashi an kashe an yi wane ne duka samun labari na wulakanci an yi amma ƙarshe dai gaskiya ke da rinjaye Allah ta wannan shine muhimmancin kawo mashi labarin kistoshin annabawa yace kire zaman to nutsuwa da zuciyarka yace kuma wa mu'izatun wa zikra lil mu'minin wani kisa ana karantawa ba kuma magana mu labari ba a karanta ya zaman to wa'azi ne kuma tunatarwa ne a tuna maka a ambato maka abin da ya gabata amma ga wake zamantowa wa'azi da tunatarwa ga masu imani Allah sa malarin su yan wa dalilin haka insha Allah za mu fara suratul qasas so ita ce sura wata dauko farkon kissar annabi Musa alaihi salam tun daga aihuwa sai mu za mu dauko tun daga aihuwa shi insha Allah zuwa raino zuwa dai tashi zuwa girma zuwa barin masar zuwa madayan da dai irin da ya dawo isa manzanci insha Allah za mu zo ɗaya ba ɗaya bi izinin layi iya mai darasi hudu zuwa biyar insha Allah kan wani kisa insha Allah za a larama ta kata wa farkon sutu kasas
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسم
تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون
yanwa bayan a'udhu billahi samiyal alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tasim tilka ayatul kitabil mubin Allah subhanahu wata'ala wannan farkon wannan kisa bayan waɗannan harfa wanda Allah kaɗai san haƙiƙanin ma'anar waɗannan harfa Allah ke ishara ga tilka wannan abu ne na ishara na nuni duk da asalin kalmar tilka ana nuna abin da yake nesa amma malaman balaga na cewa wani lokaci kan akan yi aiki da harfi na ishara na abu nesa ba don iya nesa ba saboda daraja abin iya daraja madaukakiya ta mai ishara da wajen wa'incan Allah ce tilka ayatul kitab al-mubin kaga wa'innan ayoyi ne na alkitab wannan littayi mana alkur'ani wanda yake littayi ne almubi bayanin shi karare ki a hili yace natlu alayka min naba'i musa wa fir'aun bil haqq liqaumin yu'minun Allah yace zamu karanta maka kuma muna karanta maka wani babban labari mai muhimmanci zamu baka labarin wani muhim wani labari mai muhimmanci wani labari ne ya ce min na ba'i musa wa fir'aun labarin musa da fir'aun kuma wannan ka ce gaya maka cewa bin haƙ labari ne na gaskiya da abin za a baka labarin kamar abin abin shekara dubunnai baya amma za a baka labarin kamar yadda aka yi a gabanka ko sama ma da yadda aka yi a gabanka da yawa ake wani abu a wani wuri a gabanka wani abu ya huce maka ba gani ba ko baka ji ba amma wannan abu ne kamar ga kai kuma komai za a baka labari dalla dalla abin da yawa kana ki labari ne na gaskiya yace amma li qaumi yu'minun ga mutane masu imani Allah samu alansu nan iya sama kai din da mai imani yake ya bada kunne ya ji ko ya shirari wannan labari mai muhimmanci na Musa da Fir'aun me Allah ce me wakana inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'a waja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين نعم ينزو الله سبحانه وتعالى كيف بام كل لابار تيوى إن فرعون على في الأرض فرعون دي yayi shishiki yayi daukaka giyan mulki ta ɗauke shi ta sama ƙasa wanda yake da'awar cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi ana rabbukum al'ala kai abu ya kai gaya shi wa a Allah ma na ku ya inkari wai shi shi bai san ba ma akwai wani Allah in ba shi ba to zan ma akwai yace ana rabbukum al'ala eh kun amma akwai to shine babba eh in ma akwai wani Allah shine gaba kasan giya ta kai giya ta mulki shi ne a gaba babu wani saman asali alafin abu ya ce waje ala ahalaha shi'a ya sanya mutanen wannan ƙasa ƙungiya-ƙungiya ya raba su ɗan uwa wannan larabawa da jima ke cewa faruk kasud turana cewa divize furmi ranye ko eh ka raba mutane dan ka shugabance su mutka suna hade zai wala ka shige su wala ka sauna makansu amma raba kansu can jama'a can daban kowa daban da ka duka gama ka ci banza duka gama ka ci banza gaba daga baya bayan ka raba su haka tura ke cewa ka raba mutane dan ka samu jagoranci haka yake tsawo suna ce a sama kasa eh tsawo abu ne ɗan uwa muna maganin waɗannan shi'a muna maganin banu da farko don mu san fikira abin zan yi magana kan shi me ya risalar musa alaihi salam ga banu isra'il musa alaihi salam iya tsaye cikin banu isra'il banu isra'il wata al'umma ce ɗiyan annabin allah yaƙo wanda shi kuma an san jika ne kai tsaye na annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim ya yi ishaq ishaq ya yi yaƙo yaƙo shi ake kira da isra'il kenan ɗiyan shi me ya kawo cewa cikin risalar musa salam ya kira fir'auna zuwa ga kada ta Allah da ibada da jama'ar fir'auna kuma ya ba shi banu isra'il su kaura daga masar su koma falastin ta yau su koma gabas ta tsakiya cikin aikin musa ya ɗauke al'ummar shi daga cikin mulkin fir'auna mai da su can gida da suka wuce me ya kawo don mu ɗauki abin akan fikira Eh, me ya kawo banu isra'il masar wanda ya karanci tarihi ya san annabi Allah Yusuf alayhi salam lokacin da Allah ba shi mulki a masar dole sai sai Yusuf dai ai ya dauko ɗan gidansu da baban shi da baban shi da dai baban gaba daya aka dauko gaba daya aka zo nan inda annabi Allah Yusuf sai ya samu mulki a masar wannan zawa da suka yi tahiya na tahiya Allah ma Yusuf sai marsuwa lokacin da ta yi al'umma wannan gida wannan famikin ta zira'i ta yaƙo suna yawa suna yawa suka zama al'umma masu yawan gaske a cikin masar kuma tsawon shekaru ne aru-aru zawa fir'aun kayan fir'aun ya zo kayan wani fir'aun ya zo sun zama al'umma girkakka masu yawa a ƙasar masar amma duk da haka suna nan a wannan maganar 'yanci rani ana masu ɗaukan baki da ke ɗabi'ar adam ce dan mugun makamin adam na raba al'umma da man kabilanci kabilanci ita ban makamin raba al'umma wannan abin iya na iya bin su na baki ne sunan malaman tafsiri na kawo cewa me sababin ya kawo shi fir'aun ya yi gwagwarmaya ko wannan banna da ya rinka yi wannan wasu ce a fir'auna ya yi mauliki ya ga matar ta kama da wuta amma gidajen gidajen mutum sai kama da wuta ba ya aka mai fasara kaza wasu shi dai ala kullu hal da magana a cikin littattafai ana jin labarin aulin banu isra'il alkaru su gabata za a samu ɗaya cikin ɗiyan banu ɗiyan cikin banu isra'il za su zama to dalilin kare mulkin fir'auna za su samu mulki wani abin da labarin mu dai mu ala kullu halin wannan da mace jigon tahiyar mu ko kisan mu za mu wadatu da rinjayar da magana ta nasin ƙur'ani zahiri in ma muka ta su zama ce wannan bai cikin ƙur'ani da bari yawa ya shahara kayi wata bukata amma za mu tsaya mu ba da muhimmancin labarinmu don ƙur'ani kaɗai alhamdulillah zai za mu samu wadata ta samun kisa mai fa'ida cikin alƙur'ani wannan labari ne da ake kawowa wai dalilin abin don amma babu nasi tsari da ya zo daga Allah ko manzan Allah wanda ya karar wannan ga dalilin da aka wancan abu mai nan mahimmancin abu kurin ka ɗauki wannan kisa da darasin da yake ciki kurin me ma dalili ba shi bane ba a inda akwai faɗa Allah ga mana ga dalilin fir'aun da ya kasa duk da mun san wannan alwar muke magana ta banu Isra'il da suke masar wannan yawa ya kai yawa kenan sun zo a zamanin fir'aun wanda ya ɗauki niyya ta gallaza musu mai sababi shi da ya niyyar kashe ɗiyansu maza ya bar mata ga abin da fir'auna ya niyya amma mai sababin da ga abin da yake so gare su zai musu wannan ɓangaren azaba kashe ɗiya maza ya bar mata wannan shi ne abin da fir'aun yanzu kenan waɗannan 'yan jama'a wani sun waye gari a cikin masar baki kuma duk da abin da ake cikin na bautar gumaka bautar fir'auna suna nan da aqida ta su ta gado ta addinin Allah har duk lalacewar su suna nan da aqida ba su yarda ba da bautar gunki ana zaman duwa da majiya ne ga su baki amma ba su yarda ba da addinin kasa dan addinin na bautar gumaka ko a ce bin fir'aun amma ko gumaka sanannu a kasar suna nan kan addinin uwayensu na na addinin annabi ibrahim ake cewa suna nan illa kun gurbata abu dai amma suna nan kan addini kenan wa'annan al'umma ta banu isra'il su ne ake magana yanzu a nan su ne ‘yan uwan musa dangin musa alaihissalam su ne musa ke zuka gurmayya ya za a yi ya tsamo su daga bauta ta fir'aun shi ne a nan allah ke cewa inna fir'aun ala fil'ard wa ja'ala ahalaha shi'a fir'aun ya yi shishiki ya yi girma a sama ƙasa ya mai da 'yan kasar kungiya-kungiya jama'a-jama'a ya aware kowa daban wani yawan wannan abu ne har a yau za ka ga makamar ba al'umma wannan shi ne kowa na shi daban iya neman kada kai da misali misali kasa guda aka kai a yanzu kasa ma a yi rijiyon rijiyon rijiyon kin ma a yi araba hega da ana magana gwagwarmai a kasa daya tsakanin 'yan jiha kaza da jiha kaza da haka ake kowa iya neman ina ya je iya neman ci gaban jihashi iya gwagwarma iya neman haƙƙin 'yan jihashi ba ruwan shi da 'yan sauran jiha ana ana ta yana tahiya kuma yanzu ita ma jihar aka yi departama aka yi zama ƙara faɗinta aka yi rijiyon yanzu ya gaba yanzu a cikin rijiyon guda sai ga 'yan wannan jihar ta kansu suke su kurin 'yan tere 'yan jihar su in za wani bala'i zai zo ko za a zalunci in dai su sun samu ba ruwansu da 'yan wancan jiha ko wancan rijin haka ake cikin zuba kina dole rauni ne ya karu wannan hanyoyi na hikimar baka al'umma to shi haka tsohon metodi ne tsohon tsari ne na sarakunan azzalumai ya ce ya mai da jama'ar ƙasa da jama'a jama'a ya ce ya stadi ifata ifata minhu a ciki sai ware 'yan gata da barrai su bari isra'il su tun da ku baki ne su ake gallaza ma ya nan da wasu jama'a a ciki daga cikin abin da kake musu na kaskanci yuzabbiru abana'ahum wa yastahi nisa'ahum aka waye gari yana yanka diya maza na bani isra'il kuma a bar musu diya mata an kashe soji ba shi kenan ba sojin nan an kashe an kashe maza masu kari masu wata an kashe an karya maza an kashe kayan mata ce cikin yaro an yanka ba matar da za ta aihu ta aida namiji sai an yanka kuma ya aika duk ajiyar sikiri ko ina diba ya ce yuzabbihu abana an wasu ta yi na sa'an yana yanka iya maza ya bar mata lati innahu kana min mufsidin fir'aun iya daga cikin maballata maballaci to da uwa wannan abin da ya wakana kai ji ba an ce su suke kan addinin Allah ta zamanin amma Allah ce su ne aka raunana aka wulakantar ake yanka diyarsa maza cikin azaba da ke musu to sai Allah ke gaya mana dan ka san da cewa jarrabawa ta Allah ke ma bawa ba wai kullum bane take zamantowa wai zai samu matsala ne ko ba a san shi da yawa Allah kan so ka da wani alheri amma ba ka samun wani alherin sai ka samu ta jarrabawa sai ka ci jarrabawa sai an maka examen ka ci nasara to wannan abin da Allah ya labari sai Allah ka ce me Allah mai dalili wa nuridu an wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الله أكبر قدليل الله يقول ونريد أن نمن على الذين تضعفوا wannan abin da ya wakana na galla zama wani bani isra'il ga manufar da Allah ya sa ya haka Allah ce muna nihi ne kina Allah iya magana ta irza ce ba shi ne wani ba Allah iya magana ta buwaya in wannan duniya wannan shugabannin masu kashi da wutsari ciki cike da kashi da wutsari da suka cewa nu kada wani ya ce cewa je je kaza ta ke nu nu a san sai ba ga kaza ba haka abusan kan nu zai ga cewa mu shugaban kaza ga cewa bai ce id shugaban kaza kan ta ke nu ga cewa mu kuma shi dai ne to wannan Allah yana magana ta izza da buwaya cikakkar izza da buwaya cewa muna niyi ne annamunna alalzin su da ifu muna so za mu yi wata baiwa za mu yi wata kyauta ga wa'annan da aka raunana aka galla zama wata baiwa ce muke nihi gare su yace daga cikin baiwa ce wani ce wani ja'alahum aimatan wani ja'alahum warisin muna so ne musu wata baiwa waɗannan wanda aka gallaza ma a cikin ƙasar ta masar wanda aka ɗauka ba kowan ba muna musu ni musu mutu wata baiwa ce me ya baiwa musu mu sanya su a imma a waye gari mai rauni wanda ake gallazawa yanzu shine mai mulki shine a sama shine mai girma kuma dukiyar da wa'incan suka gada suke alfahari da ita kuma a gada musu da dukiyar ga mulki kuma a gada musu da dukiya ta wa'incan masu gallaza musu wannan tsari ne wannan baiwa ce Allah ke ni da banu Isra'il suka samu waccan jarrabawa ba dan ba wai Allah bai san su ne gaba ɗaya wannan baiwa ke ita ce sababin da Allah ya basu cikin wancan jarrabawa bayan ya ce mu tabbatar da su shugabanni mu sa su magada a saman kasa wani makina lahun fil ard wani makina lahun fil ard wani riya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun na'am yanzu Allah ce daga cikin baiwa da yake so musu ya ce wani mai kina lahun filarut muna so ne waɗannan masu raunin da shigar zawa za mu ba su gindin zama su zamana dangalgal a saman ƙasar su suke kwaɗi a ji za ka mulki zamnan ne wanda bai tangarɗa eh za ba su tamki zama da kai mulki zamnan mulki a saman ƙasa ya ce kuma wunuri ya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdaru Allah bada wa duniya da bada wa fir'auna da hamana menene anan wannan iya karantar da mu cewa idan Allah subhanahu wata'ala yani zartar da wani lamari wani mulki mai mulki hasada mai hasada duk bala'in ka kare kana kallo abun wannan sai an yi ba ka iya gwagwarmayya yaƙi da abin da Allah ne duk irin abin da ka mallaka na mulki yace don mu gwada ma fir'auna da hamana da runtunarsu minhum ma kanu yahdarun abinda suke gudun suke yanka diya mata kai diya maza ko suke dan ka ayi wani ya zamanto dalilin gushewar mulkin fir'auna a hannun shi ai wannan sababin yasa kenan wannan gudun wannan gushe gushe mulki ta sa yake yanka diya maza na bani Isra'il dan ka ayi dan ka ayi wani to Allah ya ce ya haka ne ya ba dan ya gwada ma fir'auna da hama da rundunarsu abinda suke gudu iya nan a cikin su kuma zai wakana hikimar Allah cewa wannan abin da fir'auna ke gudu Allah gwada ma kasar fir'auna kaskancin shi he zamanto za mu gani abin da yake gudu shi zai renan shi shi zai zama su dan gane shi shi zai kada shi ya ba shi abinci ya ba shi komi ya mai gadon ce tattale shi a banza iya kashe ɗiyan mutane abin da yake gudun shi zai rene shi shi zai tattale shi ya ci ya sha da duke shi kwas ya zama dan gata a hannun shi kuma abin da yake gudun iya nan tare da shi a gwada mai kasawa shi kuma Allah gwada mu duniya abin da Allah ya yi ba mai hana wa kuma ya karanta ɗan a lokaci guda Allah idan ka kai jarrabawa ga bawa dan wani akwai wata kabba ta mutane suke yi kun daga an ga Allah ya jarraba wani bawa da matsala a rayuwa rashin lafiya ce wani talauci ne wani asara ce ya ce kaya wannan wani abin ma Allah Allah ne kuna kama shi ba ga maka baka labarin annabi ayyuba alaihi salam aka amshe dukiyar aka amshe diyan aka amshe lafiyar kinan wannan abu ne Allah na jarabar bawa su dewa don ya ƙari sami matsayi ne Allah ya ba jaraba ka ci jarabawa sai daga mai daraja kinan nan sai karanta da mutum ashe Allah kan jarabi bawa ka a ganin ka rikice bala'i ne amma wannan shunguda ce ta wani alkhairi da yake gaba ba mun kanta labarin annabi yusuf alaihi ba yusufu wannan abin maganar bauta za a kashe shi a mai bauta ashe su kada nan masara ne ɗan wani zuba ko suna mai ashe ne masara ne busan shi amma su suka mai sababin shinhudar zuwa cikin arziki da kansu da kansu kai yanzu ba ka ba su a rijiya an dauko shi aka sa a rijiya aka sai da ita a matsayin bawa gashi iya dan bawa iya bawa iya bara ashe shi wannan bala'i ne wahala ce amma ashe shimfiɗa ce ta arziki a sama ƙasa halaki ma bawa ya ce tunan mashi Allah ke cewa za mu gwada ma fir'auna da hamana da runtunansu abinda suke gudu na tare da su kuma zai wakana to yanzu wannan shi ne abinda Allah ya ne yanzu sai Allah subhanahu wata'ala yake ɗauka mana farkon al'amarin Musa alaihi salam me wakana bayan haihuwa وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين
yanzu na yan shi ne harkon al'amarin yanzu dai nan kenan musa alaihissalam an ahe shi kamar ga abin na gabanka ga musa alaihissalam sabon ayyu ga shi ya zo duniya lokacin na allah ce wa auhaina ila ummi musa an arda'i muka ma uwar musa wahayi na kireni danki ba shi nono sha ba shi nunu da akwai tashi hankali yanka aiki kata da yanzu kawai ba shi nunu fa'iza shifta alai kuma aliki filiyam in kin ji tsorujuwa wai in ta ji tsoron a kama shi ko a same shi ki jewa shi cikin ruwa cikin teku cikin jibar Allah wadda ka tsoron halaka kuma ya fi cewa ya sai cikin ɗagewa cikin teku a jiwa cikin ruwa to amma can cikin tsara cikin tsara Allah an bata mana yanda za a kai cikin tekun na da tawar gabanin alaika martan akhura idza awhayna ila wa laqad mananna alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم فليلقه اليم بالساهل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني أصبك إذن أيوة وتونن تكن طه Allah ki ga mana yadda aka yi tsarin jewa shi cikin ruwan. A nan wannan zamu zuwa sau Allah. A wannan aya ta tsaya Allah na wa Musa tuna iya tuna ta mushi. Lokacin da aka mai aike zuwa ga Fir'auna ya samu tsorata. Sai ake tuna mushi wata baiwa da aka yi iya cikin rauni. Wala kad mananna alayka marratan ukhra. Mun maka wata baiwa hawan ciko ba ka yi yanzu ka zan babban gaskiyinka ka za ka gudu haka tsaye ma kana gudu amma muka wata baiwa a wani lokaci daban idan an haina ila ummuka mayu lokacin da muke wa uwaka wani wahayi irin abin da muka mata wahayi menene an qisifihi fi tabut fa qisifihi fil yam falulqi al yam bisahi ya akhudhu adulu aduna na Allah ya ce mun mata wahayi min an mata wahayi an qisifihi fi tabut ki jewa ki sanya Musa a cikin akwati yanzu an ga mata ta samu akwati ta sa Musa a ciki da ce ajiya cikin kakar kuma sai cikin tukura da daren shi haka shi kada a sawar teku an aka ambata anan can ta ya ga mana Allah umarni ta samu akwati ta cikin akwati yace wannan akwatin faqazifi filyam shine zaki jewa a cikin teku ki jewa a ruwa a teku a ruwa ya ce shi tekun falurikin yamma bisahil tekun zai kai shi gaba tekun da ya kashe a cikin ruwan ruwan shi zai mai aiki shi zai kai shi gaba matsirata amma ba kare ba wannan gaba da za a kai wannan ɗan akwatin na musasalam ya kawai kawai kun labari ya akuzu wa aduwu li wa aduwullah inda za shi ya tsere a can kire Allah ce makiyi shi makiyina shi zai ɗauki wannan akwati makiyin nashi wanda bai san nashi shi zai dauke wani akwatin hikimar Allah ya ce amma a lokaci guda zai dauke shi ko ya ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni shi da Allah ya Allah ya asbab sai kenan idan an ajiye shi ya zo gaba an dauko shi makiyin shi ya dauko shi to amma Allah ya ce wata kima Allah ya ce sai na je soyayya ta mana na sanya mai san duk wanda ya ganshi Allah bai taɓa yi wata kamu da Musa gurin dole ka so Musa shi da har maka ce Allah ka tuka kashi ka kashe shi da har iya magana ka ce a ka kashe shi a zan ya gaba gani ba magana kashewa ba magana kisa wannan yaron ba kashe shi yaron dan gidan doke shi dan gida ko ba hawa faɗa ba gaba da ba ta bai tana mu da kun sun samu shi kashi kurun musa kurun a ta Allah na sa na sa maka su soyayya daga wajena ka kashe wani muna yara ya tsuba ka ca maganin wani jini mun ja dubu ne ya tarbuta dubu ka sha walaka da dubu ka yi wani jini samari ba kaji abin ba shi wannan allah nake wa labari allah ne ya sa musa soyayya ba ba ba ya faɗi ba ya ce ba allah ya sa musa wani abu musamman dole ka musa kun so shi wanda a zama a karanta da mutane wata labarin kai ba kun kai da kun har kai su kun karbu da ka sha kai farin jini kura ba ka bane wanda su kullu ne su kullu da qur'ani ne kenan Allah ya ce za mu sai mun sama soyayya ta musamman daga waje na me mun mun wala ce wa tusuna ala aini dan ka tashi ka girma akan ido na akan gani na akan cewa Allah a gaban komai Allah ya koya gaban Allah to zikirin anan shi ne a wani aya za mu ga a wani aya guda malamai ka cewa wata hikimar Allah za mu ga a wannan aya Allah ya umarni biyu ya yi hali biyu kuma ya yi bushara biyu a cikin aya guda umarni biyu hali biyu bushara biyu a cikin aya daya Allah ya namu hikimar Allah kenan harko cewa umarnin harko wa auhayna ila ummi musa an arji'i mun yi waye zuwa tsohon musa ki rene shi mana ki ba shi nono yanzu kai da hako yanzu a shagalin ki ba shi nono sha kamar da yaran ya zo hama za a ɓoye a yadda ka kasi a ba shi nono da hako sha yanzu ba shi nono sha tashin farko ya ce faɗi za shi fita alai ɗan kuma kina jin tsoron ka a kama shi kai wani wani abu fa alƙi filiyam ka umarnin da biyu umarnin farko ba shi nono na biyu fa alƙi filiyam ke jewa shi cikin ruwa ta magana wannan ruwa a cikin hakwata ko yana kai umarni biya zo ya ce hali biyu da ya zo wala ta hafi wala ta hazari kaki ji tsoron kun kinan kaki ji tsoron ɗanki wani abu ya same shi mana ba abin da zai same shi kuma wala ta hazari ko bakin ciki na damuwa na rabuwar ɗa da uwa kaki Allah ta wani hannu kakki ji tsoro kakki bakin ciki wannan hannu Allah kakki wani abin guda biyu hali ne gare ta kakki ji tsoro kakki bakin ciki ga bishara biyu inna raduhu ilayki Allah ce za mu maido miki shi za mu maido miki kayanki kin sa a ruwa ya tafi makiyina ya dauke shi makiyinki makiyin shi gaba daya amma za mu maido miki shi ya kuma nan shi kenan ya kuma nan ta waja'iluhu min al-mursalin kuma za mu sa shi cikin annabawan manzo tun a lokacin ga mata za a maido miki danki kuma zai zama to manzo cikin manzannin Allah akwai bishara ta wannan wani abu ɗan wani abu ya wakana cikin tashin hankalin fir'auna a keɓance Allah maƙo Musa wannan wahayi kuma ga Musa ya zo duniya gashi abin da gudu ya zo to wannan wahayi da aka mata aka ba ta wannan labari mai wakana faltaqatahu alu fir'aun فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا الله اكبر إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين الله اكبر Allah ya ce faltaqatahu alu fir'aun laban da bada yanzu ɗan gidan fir'aun ali iya ɗaukar mutum kanshi
wannan kisa za mu gani tabbas matacce don ga abin da ya kana kenan in gidan fir'aun suka tsunto faltakata wai suka tsunto suka tsunto wannan yaro amma na an ce lam lamun aqib wanda karshen al'amari wannan yaron da suka tsunto da ya kuna lahum aduwan wa hazana zai wayi gari zai zamanto makiyinsu su ci gudun shi ne wa makiyin ne zai gudu shi ne kuma zai zamanta musu dalilin bakin ciki duniya lahira dalilin bakin ciki a kansu Allah ce inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in kaga lalle fir'auna da hamana da rundunarsu masu lahi ne ita muku tsira ta khati'in khati lahi da gangan ba ta kai kuskure na kata muku tsaye ne masu kuri nan haɗin masu laifi da gaggab mana a gaya maka wani mutanen yan duniya ne fir'auna da haman da su miyagun mutane maballata ne yanzu yaro an tsinto shi an kawo shi ga shi gidan fir'auna mai yawa kana allah ce وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون الله أكبر yanzu Allah ya ce wa kalati mar'atu fir'aun matar fir'aun dan a tarihin ake kawo na kisa ita ce tana bakin ruwa yaranta suka tsunto suka kama Allah kullu halin dai ga ita abin da Allah ke cewa ga maganar matar fir'aun matar fir'aun ta ce ƙorrata ainihi liwalak nan menene ake magana abin da aka tsunto abin tsuntuwa da aka tsunto na kira tana magana da mijinta da fir'auna wannan yaro ai farin ciki ne abin murna ne da ni da kai eh a wannan kai haba wannan yaron wasu tsuntuwa kamar yi wata babban tsuntuwa kuma abin wurin ciki ne ni da kai an abin wurin ciki ne muka sa a samu wannan yaro mu ce gaba da ƙasa kulbul ya da yaro mu kyau ha ba kina wannan wurin ciki ne da ni da kai na malaman sai ke cewa ya ce a laki da ni ba ke ke da cewa wani malaman tarihi ne ga gade ya ce a ke dai ni ba wannan da ke ce wurin ciki gare ki ba ne ba wannan bai malaman tarihi ke kawa kina anan tace kina wannan yaron wurin ciki ne ni da kai la taqatulu kenan abin da suke na kashe iya tun da ba san kenan sun cikin canji irin wanda ake da ta ce kakku kashe shi la ta katulu kada ku kashe shi kenan abin da ake niyya na kashe na kisa da ake maɗin banu isra'il ta ce ka a kashe ta ce kawai na taɓa shi kuma ta ce gaya mai ga dalili fa'idar barin wannan yaro din wannan yaro ta ce asa an yanfa'ana aw na takhidar wadada wa mun la yashuru ta ce wannan yaron zai yi ya amwane ko ma mu ɗauke shi ɗa ba san ba ma ba ɗan ba ne ba kuna ɗanmu ne duk da nawa cewa nuna ce ana ana ne su waɗin na masu magana ba su san ba da abin da suke gudun ne shi ne kenan da baka tsarin magana cewa kenan nan ta kawo illa dalilin yaron yakan yi ya amfani alakul halin ko ma gaba da mu ɗauke shi ɗa ba kowa sun ma ba dan bane kun dan bane a gidan ma gaji kuran a gidan mai girma a gidan ma dan bane kuran ko abin da yau kana kenan a cikin gidan haka kuma yau kana yanzu kenan ga dalili ta hana a taba shi ga abin da ake tsammani ga wajen shi amfani ko ma gaba daya a dauki shi a matsayin da yanzu kenan magana kisa Musa ya zo hannun Fir'auna ya shiga hannu kuma an hana a kashe shi yanzu kenan ya samu zama me Allah ya ce gaba
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين تنزو من جدي تاسع أروى يا جانب كلام فرعون يا شجعان نوبا كشيش بقى ودي أصلا كلام فرعون تنزو an san matsayin ɗa da uwa Allah ke wani labarin halin uwar Musa alaihissalam ga tana a gabanka Allah ce wa asaba fu'adu ummi Musa farika aka wayi gari kuma yanzu uwar musa kenan abun da shi ƙasar gama kamar duk wani abin ainihin a cikin dare ne ta kai ta saka a ɓoye kudin garin allah ya waye ya ga uwar musa ta waye gari fariga ma'ana babu komi a tunaninta a zuciyarta babu komi sai maganar musa sai tunanin ɗanta uwar da in kasance mutum ta gaban kasa ya mutu ma irin wannan ina yake sani mutuwa kana dangana amma wannan ya kasa matsala ta waye gari yanzu kuma batun da komi ɗanta tunanin ɗanta da mirushi ya zai mirushi ya zai dole abin tunani ne an tunanin abin da shi ya zai zuya ina zai shi ya zai baka labari ya zai yanzu ta waye gari zuciya ta ba komi sai magana ɗanta sai tana ɗanta Allah ki ga maka tsananin tsoronta lokacin kenan da ta rasa ɗan ta wajen neman ɗa ya ce in karat da tubji bihi ta kusa ta bayyana da ta yi da ɗawa ina da maɗana wa ga ɗana ta kusa a tsoro da rawa Allah ce ta kusa kwarai kina abu ya kai kadan ta hudu kadan ka ce kai dana na da dana wa ga dana Allah ce ta kusa kadan ta hudu wannan ta bayyanar da lamarin danta Allah ce laula an rabatana ala qalbiha in ba dan Allah ce mun ba ta karfin zuciya Allah ce in ba dan mun ba ta karfin zuciya ba kenan da ta bayyanar labarin da ta ce da danta in ba da wannan abun ba na ɗarmin zuciya da aka mata da ta bayanar da tana neman ɗanta kaza ta da kaza ta bayani Allah ce wannan hikimar haka Allah ya taimake ta ya ba ka tuna can baya Allah ba ta labarin cewa za a mai shi zai zama to manzo ko kina ko kina tsoro haka kaman ba haka ba kaman muke da bane ko menene haka ce sake wadi kina Allah ya baka wannan baiwa ta ƙarfin zuciya da himre maganar ɗanta dan ta zamanto daga cikin masu imani da magana Allah eh ya ta kullu mu'minin da zama daga cikin masu imani yarda da alƙawarin Allah kudin ki dangane ya hakuri kudin ya hakuri ya hakuri zai zo wannan hikima bayar Allah mata wata bai wani hakuri aka ɗaya mai zuciyar dan zama cikin masu imani yarda da alƙawarin Allah mai cika ne yanzu ta ƙyale ta dangana mai ta yi وقالت لأخته وقالت لأخته قصين فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون نعم الله يقول وقالت وقالت لاختي قصتي هي تace ma el uwal Musa kira Musa anan iya da el uwaya yar Musa alayhi salam sai baban su tace ba el uwan Musa qussi mana ki bi bayan shi ki je ki bi diddigi inda dan wanke ki kaga ba sai wai wai ma sai wai tace ma el uwan shi mai suna qussi qussi qussi sunan wai el uwan Musa ne a ta qussi ne ba zo wata ku kusi man wata ba kasa bin baya abu bin san abu kina ka kima san shi wannan mun Musa da kai da da Khadir ko wata ba kasa ba kenan eh nan wata aiki yar Musa cewa kusi ki bi san dan uwanki bana ki bi baya ki gani ko ki samu shi ki je gari tana sanin bai mutu ba da tana bai mutu ba kenan ta bi baya ta ga ina yake kusi ki bi bayan shi tana yawo tana kamar ga abinda tana yawo tana neman dan uwanta tana cikin nema Allah ya ce fafasurat bi an junubin sai ta hango dan uwanta an junubin kenan sai ta hango shi daga nesa a cikin gari sai ta ga Musa a gidan Fir'aun daga nesa amma ta gan shi an junubin daga nesa ta gan shi wum la shi'urun su ɗan gidan fir'auna ba su san ba da ɗal'uwar musa ta gan shi mata ga ɗanwanta ta gan shi a gidan fir'auna ga shi na a hannun amma bai mutu ba me yau kana
وحرمنا عليه المراضع من فقالت هل أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيته يكفلونه لكم وهم له ناصحون yanzu hikimar da Allah ya yi Allah ya Allah iya makon sababi shi da komi yanzu
da aka kashe gidan fir'aun ba a kashe ba kuma Allah ya sa ma 'yan gidan fir'aun san Musa suna tausaya mai yawon ya ta kuka iya ta kuka jami'an Allah ce wa haramna anil marajir duk wata minu ya ki kamawa muka hana mishi Allah ce na haramta muka hana shi shan duk nuna wata minu ya ki kama nuna kuna kan ya ta kuka ken dole hankalin sai tashi dan ka iya ta kuka ya ki kan nono dan su Allah zama sai shi abin kinan ya ta sa kashi hankali a kawo wannan a kawo wannan ya sha ya kisha ya rukun ya kisha nono kun ya kiya tashi hankali ku haram alai maraji min kabal ce mun haramta mai shan nono min kabal kenan kahin yar uwar shi ta ganshi ku haram alai maraji min kabal mun haramta mai mun hana mai shan nono kahin yar uwar shi ta hango shi inda yake yanzu kenan me yake an magana kenan yanzu kenan ba abin da ya dauki hankalin in gidan Fir'auna illa mai shayar da Musa nono shi ne zama ba aiki abin da tara neman wa zai sha nonanta kowa yanzu an zama ana da competition ana ana ana da gari ko su take a ce kan nonanta eh wannan ta zo ku yaki duk ta maraji Allah ce a ana ne kan nonanta yace kenan yanzu kenan yanzu kenan an gata ta ma abun an dai ne masu nuna kafaras ita wannan ɗan uwan Musa da ta hango shi ta zo faƙalat hal adullukum ala ahli baiti yakfuruna kuma yace tace hal adullukum ala ahli baiti yakfuruna lakum kuma hum lahu nafi'un kuna so dan su abin da zai yanzu zuba su tashin hankali illa wanda Musa ya sa nono nono ba abin da zai illa Musa ya sa nono tace kuna so in gwada muku wani gida wata fami wanda za su reni wannan yaro kuma za su kula da shi kwarai wai kuma cewa ya kafiru ruwa lakum zan kuna ku wani gida wanda za su muku renon yaron ku eh kamar za su nema eh za su muku renon kayan ku kuma za su kula da shi kuna son gwada muku kenan kamar cewa dole su ce na'am da abin su ce nema ne yanzu kenan ta wannan hanya ce alkawarin Allah na farko zai tabbata na duk wata uwa mai nono ya ƙi kama nononta can Allah alƙawarin inna raduhu ilayki yanzu za tabbatar da raduhu ilayki da Allah ya ce faradadnahu faradadnahu ila ummihi kai taqarra aynuha wa la tahzana wa litakuna min almu'minin wa ta'lamu anna wa'dallahi فرددناه إلى أمه كي تقر, ع... كي, كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون الله أكبر yanzu alƙawari da Allah ya ɗauka in na radu ilaiki to yanzu hanyar da Allah ya dauka a hana shan nonon ko ta uwa yanzu an samu wannan ilwan Musa da ta biyo baya kamar ga tana a gaban ka ta kai ko an samu uwar Musa an kawo ta gaban ɗanta yanzu kuma kwantara za a yi a biya ma ban biya kwantara za a yi ma ake da wata ita irin mutum irin mutum kuma abu ya tsada an buga an buga kowai ya tsada kuga kuma ana so ya kama yanzu ana sawa ya kama kaf ana sawa shi kaf kare dole kwantara yanzu kuma zai mura kwantara kuma Allah ce farada da nahu ila ummi Allah ce sai maka mai da Musa ga uwar shi kai sai ta wani hanya ya ce kai ta ƙarar ainihuwa wala ta hazar Allah mata haka aka gaggauta don matsatsan iyawa jima amma Allah ce ya mata haka ya gaggauta mata mai dodanta don ta samu nutsuwa kadda bakin ciki suke cikin shi Allah ɗauke wata bakin ciki wannan shi yasa yanzu kai tsaye aka maido wannan yaran ta wannan hanya ta maido shi wannan uwashi ya sha nuna uwashi na yan uwa shi ne kimanta Allah a nan yanzu kenan fir'aun wannan abin da shi zai ba da kuɗin nonon biya uwar musa kuɗin nonon ɗanta ya biya ta kudin nono ta yanke tsada ya biya ta dole ya mata aiki ce da ta mai aiki ya mata aiki ya biya kuma ta mutu kalgata abin karewa famu sun ga fami ce abin karamawa ta suna suna rayuwar dan gidan fir'auna su kai gidan a kan kanan yanzu su samu tsayi a garin a gari da abin samu a gari ba sun samu wani tsayi a garin su suke da nan dan gidan dan fir'auna ah eh dan manya a gidansu eh kun Allah ce mun mata haka ya ce walita ya ce kai ta ƙarra ainuwa wala ta hazan don ta samu wurin ciki kada bakin ciki kuma ya ce wala ta hazan kada bakin ciki ya ce walita alama annan wadda lahaq kuma don ta san alƙawalin Allah ba a sha da yawa ba don ta san abin da Allah alƙawali gaskiya da tabbata kai da aka fara da mejo wannan dan ba tare da tsawon lokaci don ta san alƙawalin Allah gaskiya ne amma walakin na aka tarin da alamu amma mahiyar mutane ba su san ba abinda Allah alkawali tabbasa yawa kana ɗan yanzu ina magana cewa wani kisa za mu ɗauko tun ayyuwar musa mu zo ayyuwa mu zo reno gidan fir'auna da maganar gudu da gari sha Allah da yanzu mun zo daidai nan sai mu rike kisan ga musa da salam ya Allah ya cika wa alkawalinta na warko an mai da wajen wushi ya zama ɗan gidan fir'auna ci da sha da komi dan gasa gidan firawuna insha Allah a gaba kuma ya muga mai Musa alaihi salam mai matsayin Musa a cikin garin Masar ko a gidan firawuna bayan wannan abu insha Allah a darasi mai zuwa insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته